jauharatul farida cikin mutum al'aqida wa tauhid yau bakwai ga watan rabi'u sani shekara ta 1445 wanda ya dace da 22 ga watan goma shekara ta 2023 miladiya za mu ɗora kan karatunmu na aƙida tauhidi jawharatul farida babul khilafati wa muhabbati sahabati wa ahlul bait mala yace summa al khilafatu summa al khalifatu min ba'di nabi huwa الصديق أسعد من بالمصطفى سعد وبعده عمر الفاروق ذاك أبو حبس له الضد والأعوان قد شهدوا أبن دي كنفي matsayinsa da falalarsa da makiya da masu taimako duk sun shaida shine lahu didd wal awanu qad shahidu kadhaka usmanu dhun nuraini salisuhum bi zulmihi ba'a ahlul balqi iz qasadu shi kuma ne yana nufi mun karanta wannan mun yi sharhi yana nufin wato azzalumai suka zalunce shi suka kashe shi wanda mun yi muku bayani akan maktal usman kaza ali ibn abi sibtain rabi'uhum bil haqqi mu'tadidun lil kufri muttahid wa haula'i bila shakkin khilafatuhum bi muqtada an-nass wal ijma'i munaqad kum munaqid wa ahlu bait an-nabi was-sahbu qatibatan anhum nadhubbu wa ahbul qaumi na'taqidu wannan aƙida ahlus sunna ne cewa san ahlul baiti da sahabbai dukan su qatibatan muna ba su kariya kuma muna son su muna kudiri na ataqidu da son su wal haqqu fi fitnatin baina sihabi jarat huwa sukutu wa anna al kulla mujtahidu aqida ahlus sunna akan fitina da ta faru tsakanin sahabbai to a kamewa ake yi ba a cewa wani ya cancanta wani bai cancanta ba har ta kai ga a soki wani to nan za mu tashi wani nasuru anna abu sibtaini kanahu kana huwa almuhiqqu man radda hadha qawluhu fanidu ko fanadu wan nasru anna abu sibtaini kana huwa almuhiqqu man radda hadha qawluhu fanadu تبا لرافضة سهقا لناصبة قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا يتباب وجوب معروف طاعتهم مفروضة وفي وفي بالعهد الذي عقدوا ولا يجوز خروج بالسلاح عليهم ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا أما إذا أظهروا الكفر البواح فقط tilu faƙatilu faƙatilu ne amma idan azharul kufr albawaha faƙatilu a immata kufrin haisu ma wujidu babu wujubin nasihati fi dini wal amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari duka thumma nasihatu qul fardun bi kulli ma'aniha hiya ad-din fa'lam idh hiya al-umud lillahi war rusuli wal qur'ani summa wala الأمر ثم عموم المسلمين هدوا والأمر بالمعروف مع علم به ولا ولعفو خذ وأعرض عن الجهال يتئد كذلك النهي عن نكر ومورده قول فسحقا إذا لم نستطيع يد إذا لم تستطيع يد سي باب الشرع وأصول الفقه والشرع ما أذن الله العظيم به من الكتاب وآثار النبي ترد ممن روى العدل محفوظا ومتصلا عن مثله صح مرفوعا به سند والقول والفعل والتقرير حيث أتى عن الرسول فللتشريع يعتمد إذا إلا إذا جاء برهان يخصصه بالمصطفى أو بشخص فيه ينفرد والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا يسار للندب إلا آه إذ لا, إذ لا صارف يرد والنحي للحذر إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتقد ومستوي الطرفين ومستوى الطرفين ندء المباح فلا يلام في فعله أو تركه أحد وما به ينتفي حكم فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد والشرط ما رتب الإجزاء صحته وصحته والشرط ما رتب الإجزاء وصحته وصحته عليه أو نفي حكم حين يفتقد to um, a cikin uh, baitin da muka tsaya wancan satin ya ce wa nasru anna aba sibtaini kana huwal muhiqqu man radda hadha qawluhu fanadu yana ci gaba da bayani ne dangane da fitinar da ta faru tsakanin musulmi a lokacin sahabbai bayan an kashe sayidina usman ibn affan a kan wannan fitintunu suka faru tsakanin sahabbai shine as-sukutu anha kuma muka ce wa annal jami'a mujtahidu dukkan su masu ijtihadi ne ma'ana kowa ya yi iya kokarin shi ne ya yi kuskure ko ya daidai to wannan shine abin da ya kamata a tafi akai ma'ana ba cewa akai ba wanda ya yi kuskure ba ko ba wanda ya yi daidai ba akwai mai daidai akwai kuskure amma matsayinsu da darajarsu ta kai ga duk abin da ya faru inda tsakanin sahabbai ne to sai a kame baki sai a kame baki kar a zage su kar a la'ance su kar a faɗi magana mara kyau wannan shine mazhabin ahlus sunna to amma 'yan shi'a sai suka ɗauki side sai suka ɗauki ɓangaranci sai suka fifita wani akan wani sai suka zama abin zargi to kai ma ɗin yanzu idan ka ɗauki ɓangaranci ka fifita wani akan wani to ka zama irin 'yan shi'an kenan to amma bai zai hana a ce wani ne yake ya fi daidai ba ina fata ana fahimta yanzu ka kamar tsakanin aliyu da mu'awiya abinda malaman suke faɗa shine ne idan tsabar falala ne da matsayi daman ba za ka haɗa aliyu da muawiya ba aliyu ya fi shi saboda shi ƙanin annabi ne gidan annabi ya tashi ko ba ka ba to amma iya mulki gogewa da iya mulki tsabar mulki muawiya ya fi aliyu wannan da dalilai da yawa ina fatan kuna fahimta to ana iya samun a gane cewa wane kaza ne wane amma dukansu yan adam ne dukansu yan adam ne to anan shine malam yace wan nasr anna aba sibtaini kana huwa al muhiqqu da haka anan malam yace mana a wato ahlul haqq malamai mazuwa gaskiya da nasara da taimakon gaskiyar sun tafi akan Ali bin Abi Talib shine yafi cancanta shine yafi gaskiya shine yake daidai anna abu sittaini wai abu sittaini Ali bin Abi Talib huwa al-muhiqqu yace marar da haza dan haka duk wanda ya yi raddin wannan zance ƙauluhu fanadu ƙauluhu kadhibun duk wanda ya inkarin wannan marar da hada ƙauluhu fanadu ƙauluhu kadhibun ƙauluhu muftara a isa ya faɗi wannan saboda hadin fanin annabi sallallahu alaihi wasallam wai hammar taktuluhu alfi'atul baghiya ammarun yad'uhum ila Allah وهم يدعونه إلى النار an gane ku ammarun yad'uhum ila Allah wa hum yad'uhum ila an-nar Ammar an kashe shi tare da yakin da aka yi da Ali bin Abi Talib a marakatu Siffin to kaga tunda annabi ya faɗa wai ha ammarun taktuluhu alfi'atul baghiya to shine malam ya ce a nan ali bin abi talib huwa al dole shi za a ba wa gaskiya tunda akwai nasi da ya gabata akan a ƙadiyar jumhurin malamai sun tafi cikin ahalus sunna cewa wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma yanzu ta'ifar Ali bin Abi Talib da ta'ifar da suke bangaren su Muawiya da suwaye dole mu ce mu'minai ne tunda Allah ce wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu kaga Allah ce min almu'minina kuskurensu bai fitar da su daga cikin muminai ba kuma wanda suka yaƙi aliyu kenan sun zama buga a bisa wannan hadisin saboda ya ce wai hammaru taktuluhu alfi'atu albaziya sun zama su ne buga da haka aka zo cewa ko kisa aka yi aka zo a yi sallar gawa duka suke haɗuwa su yi wa kowa sallah a rabu kuma a je a ci gaba da fafatawa fitina ba ta da daɗi yayi yana fata ana fahimta kuma kowannen su ya san kowa ƙoƙari yake yi shi yana ganin ga daidai ɗin shi ishtahadu ne fa akhta'u kawai sun yi ƙoƙari amma sun yi kuskure yanzu kamar ƙadiyar yakin uhud ai kaga annabi da za a fara sanarsan ya kafa wasu mu'askar ya ɗora wasu sojoji akan jabalin roma dutsen nan da yake kan dutsen da aka ce da shi jabal ruma ya ce ku tsaya a nan dirin tsika ku sauko sahabbai ne da aka zo aka yi ta yaƙi yaƙi ya kai ya kai ya kai inda ya kai kawai suka ga an fara tattara ganima ai sai suka sauko sai suka rabu wasu suka ce mu sauka wasu suka ce ya za ku sauka annabi ya ce kar a sauka wasu suka sauka wasu ba sauka ba saukan da suka yi su khalid ibn walid suna ƙasa a baya su kuma suka hauro suka yi ta kashe mutane shine dalilin da aka samu shuhada wa uhud din nan saba wa annabin nan da aka yi a wannan bigiran kurin ta yanzu anan kaga akwai wanda suka yi daidai akwai wanda suka yi mai kuskure to irin wannan fahimtar ya kamata mutum ya rinka yi akan waqa'i da suka faru akan sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan adam ne kuma wannan shi ke tabbatar mana ba masu mane shi ne malam ya ce tabbar lirafidatin suhukan linasibatin ko linasibihi ko ko linasibatin ne ƙwabhan limarikatin dallu wa marashan a nan malam ya ambata mana wasu ƙungiyoyi ne wanda suka ɓata dangane da sha'anin wato alkhilafa da kuma mahabbatu ahlul bait was sahaba daga cikinsu akwai rafida rafida ɗaya ne daga cikin firak shi'a rafida ɗaya ne daga cikin firak na ashi'a dallu wa ma rashadu sun bata dangane da sha'anin khilafa wanda suka tafi cewa ali bin abi talib shine yafi kowa cancantar ya zama halifan annabi bayan manzo Allah ba abubakar ba suka yi rafdin khilafatu a shaikhaini abubakarin da umar suka ce abubakar da umar ba su cancanta ba har ma da usman din suka ce ai annabi ya yi wasiya wa aliyu cewa ka gaje ni bayan na mutu suka yi karya to amma su cewa suka yi sahabbai ne suka yi karya su ba su suka yi karya ba wai sahabbai ne suka yi karya suka harrafa wasiyar da annabi ya suka canja ta suka juya saboda ba sa son aliyu suka ba wa aliyu wani aƙidar 'yan shi'a kenan suka koma kan abubakar so su sahabban ne suka yi tarifi suka canja wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye sahabbai su yi wannan waɗannan 'yan shi'a ar-rafida da ya ce tabbal li rafidatin sun wuce gona da iri a wasu daga cikinsu ma har sun da aliyun Allah ne akwai waɗanda Allahuhu Allahuhu suka mai da shi Allah kenan kamar yadda suka wuce gona da iri wajen ainihin wato ahlul baiti suka ce su san ahlul baiti addini ne kamar yadda za su yi sallah za su yi azumi haka su nuna ƙaunar ahlul baiti addini ne shi yasa duk inda dan shi'a ya zo magana za ga yana magana akan ahlul baiti ne kuma a muƙabilin wannan suka nasabu as-sahaba suka danganta sahabbai da cewa abokanan gaba ne suka ce wai nasibai ne abokanan gaban aliyu ne abubakar abokin gaban aliyu ne umar ma abokin gaban aliyu ne don haka tun da umar da abubakar suna gaba da aliyu to su ma suna gaba da su suka yi ta zagin su suna cutar da su duk da cewa manzan allah marafida da malam ya ce tabban halaka ya tabbata ga 'yan shi'a to sun halaka ɗin tabbas tun da sun zagi sahabbai sahabbai musamman abubakar da umar da sauransu haka duk wanda ya zage su ai ya halaka mai neman ƙarin bayani zai koma littafin minhajus sunnan nabawiya da kuma sabbul azab alaman sabbal ashab na mahmud shukri al'awasi rahimahullah akwai wannan wannan minhajus sunnan nabawiya na ibn taymiya yana da kyau sosai ɗalibin ilimin ya samu dama ya karanta shi sannan sai malami ya ambaci firkan nawasib bayan ya ce arrafida sai kuma ya ce nasiba da nasiba da marika wannan nasiba da marika a ƙungiyoyi ne a cikin hawarijawa ƙungiyoyi ne a cikin mai hawarijawa su kuma abu mamaki su kuma fito na fito suke da alibin abi talib ai kun ga yan rafida su aliyu suka rike ko to su kuma nasiba da marika su kuma kungiyoyi ne suka ce su kuma da aliyun suke fada wallahi suka suka yi fito na fito da shi a lokacin tahkim kaziyar tahkim kenan su ma suka ce suna gaba da shi har sai da ma suka kashe shi nasu ba ma riga a cikin khawarija su kuma su ne suka kashe ali bin abi talib to kaga waɗancan suna kan bata wannan ma suna kan me suna kan bata su kuma waɗannan 'yan nasu ba da 'yan marika su kuma suna ganin sun yadda da limanci da shugabancin abubakar da umar su kuma 'yan shi'a sun ce ba su yadda da shugabancin waye ba to amma su 'yan marika ɗin su biyu suka raba sun yarda da shugabancin nasiba marika na gaya muku firakun ne minal khawarij sun yarda da shugabancin abubakar da umar shine ake cewa nawasib to wasu suke ce ahlus sunna nawasib ba haka bane eh ahlus sunna suna tsakanin waɗannan suka ce usman ma ba su yarda shugabancinsa ba aliyu ma ba su yarda shugabancinsa ba don haka kaga waɗancan suna bata waɗannan ma suna kan bata ahlus sunna kuma su ne suke daidai suna son aliyu bin abi talib sun yadda da shugabancin aliyu amma ba su yadda cewa shi ya fi abubakar da umar ba sun yadda shugabancin usman duka gaba ɗaya ina fata ana fahimta a nan gurin shi mai littafi yana mana bayanin cewa waɗannan mutane gabaki ɗayansu suna kan halaka ne da taɓewa saboda inhiraf ɗinsu akan almanhajul haq shine manhaj ahlus sunnati wal jama'a babu wujubi ta'ati waliyil amr ulil amr babin da ke magana akan wajibi ne a aqida ta ahlus sunna ka kuma ta wani littafin na aqida ne yana bayani ne akan aqida ta ahlus sunna a cikin komai to sannan yanzu yana mana so ya mana bayani cewa dole ne a yi biyayya wa shugaba a aƙidar ahlus sunna ina so yan uwa ɗaliban ilimi su fahimci wani abu guda a shugabanni kala-kala ne akwai shugabanni da suke rayuwa alal aqida a sahiha alal kitabi wa sunna wa ala manhaji salafil umma akwai musulmi akwai 'yan bid'a a cikinsu akwai zindiƙai masu bayyana musulunci su ɓoye kafirci sannan akwai shugabanni kafirai tsantsa to duk shugaba ko ma waye in dai aka ce shugabanka ne to dole ne ka yi masa da'a ƙida ahlus sunna dole ne ka yi masa da'a ka bi shi akan abin da ya umarni na maslahar zamantakewar rayuwa doka tunda ya riga ya zama shugabanka ba yanda za ka yi ana so a nuna mana hadarin fito na fito da daukan makami akan shugabanni da'ar ba yana nuna cewa an yadda da abin da suke bane yanzu shugabannin da suke shugabantar mu ai yanzu akan demokaradiyya suke jagorantar mu akan tsarin kafirci america ingila tsarin makiya allah tsarin isra'ila tsarin tsarin kazantaccen tsari saboda haka turawan suka dora su haka muka tashi muka tarar da kanmu haka kasar take gudana to amma su ne shugabanninmu dole mun zo mu ce wani shugaban kasa amma akan alkitabu suna yake a'a qur'ani yake ba ruwansa da ne ayi ba ina nufin musuluncinsa da rashin musulunci ba haka nake nufi ba akan tsarin mulkin gudanar da shugabancin yanda arne zai yi haka musulmi ma tunda akan constitution suke tafiya to malamai na sunna da suke cewa a bi shugabanni a musu da'a ana nufin a bi su kar a yi fito na fito kar a yi fada kar su ce a yi a ce ba za a yi ba shi kuma abin da ake duba wannan consequences din abin da zai biyo baya in ba a musu da'a ba za a yi fada za a yi yaƙi za a ɗau makami tunda in ya ce kai ba kai ba da ƙarshe makami za a ɗauka kana ganin kai ma ka isa to wannan zubar da jinin shine shari'a ba ta yarda da shi ba a manhaji na ahlus sunna aka ce za a yi biyayya wa shugaba ko mai da'a wa Allah ko fajiri ne saboda in an ƙi masa biyayya za a iya tada wata kutula ta musulmi a zo a ce ai ba da qur'ani yake aiki ba ai fada to wannan fadan ne musulunci baya so a zubar da jini musamman a yanayin da ba mu da hali ba mu da iko wasu sai su fahimci cewa ai in an ce abi shugabanni ai ana kaza ne an yarda da tsarin su ne ana bin tsarin dagutu ana bin ba haka bane waye musulmi na kwarai wanda yake a manhajin ahlus sunna zai yarda da wannan tsarin mulkin waye zai yarda da wata demokradiya wannan tsarin demokradiya da ake ba shine tsarin da Allah ya ce a tsarin shugabanci ba amma yaya za mu yi yau in muka ce ba za mu bi ba yaya za mu yi akwai wani wanda yake yana da karfin da ya isa ya fito na fito da waɗannan ba ka da shi sannan imanin ma shimfiɗar imanin ma da za ka riƙe Allah ya maka taimako a kansu ɗin ba ka da shi ka gane ka ce a ai ba ka da yawa amma kana da ƙarfin imani to ƙarfin imanin ma da za ka samu taimakon Allah akan waɗannan saboda Umar ibn Khattab ya gaya mana kafiran da muke nasara a kansu ai saboda mun riƙe Allah mun bi Allah Allah ya sallada mu ya sa muka fi ƙarfinsu a dole su bi mu amma yanzu wannan musulmin da ake rayuwa da suna da wannan imanin da za su ci nasara akan waɗannan ba su da shi duk abubuwan da ake na barna da fasadi duk muna yi da mu ake shan giya da mu ake caca da mu ake shirka wata shirkar ma arne gurin musulmi yake zuwa ya masa shirka da tsafi to ya za a yi nasara a kansu don haka ko wa'azi ko karatu ɗalibin ilimi za ka yi a manhaji na ahlus sunna manhajin alkur'ani da hadisi ana yi wa shugaba da'a sai dai in yayi umarni da ma'asiya yayi umarni da sabon Allah to anan kuma la sam'a wala ta'a shi kuma anan gurin la sam'a wala ta'a din zaka yi idan kana da yadda zaka iya mukawama idan ba yadda zaka yi to sai zama ka zama mukura ne baka so amma an tilasta maka dole kai kamar wanda aka sa shi a daki aka daga mai bindiga aka ce shagiya na'am la sam'a wala ta'a amma za ka iya zuwa yanayin mukra an tilasta maka ba yanda za ka yi to da yawa akwai abubuwan da ba yanda za mu yi la sam'a wala ta'a din mukrahimun ne yanzu kamar misali mu'amala da bankuna Allah ya haramta amma duk albashin mu anan ne daga central bank duk wani ma'aikaci daga central bank ake biyan shi kuɗi dole kuɗin su ya fito ta nan ya za ka yi ba yanda za ka yi in kamfanoni ne mu'amalar su kudaden su a banki ne to bankin kuma ba kalan lahu kalan suna yake ba akwai abubuwa da yawa na rayuwa wanda kana ji kana gani tsarin karatunmu a makarantunmu mukrahun an haɗa mu da maza da mata cikin tsiraici kana ji kana gani ka isa saboda karfin addinin ka ce dole jami'a ba a isa ba a fidda tsiraici ba a isa ba ba yanda za ka yi to kuma za ka zauna baka je kai karatun ba in ka zauna baka je kai karatun ba illar da zaka yi wa musulunci wato ya fi kai ya fi wato wato wato ya fi zuwan ka karatun kin zuwa karatun ya fi zuwan karatun illa to sai ka je ka yi kai haƙuri ka gyara na gyarawa in Allah ya baka dama nan gaba sai ka zo ka isar da sakon Allah wato manhaj na da'atu waliyul amr da mu'amalar da shugabanni da malamai ahlus suna suke dole ne ɗaliban ilimi fa sai sun gane ba wai jarunta bane mutum ya zo yana yana kafirta mutane ko yana kira akan huruji in an ce huruji mutum ya yi da'awa a fito da makami a yaƙi wani wannan ba manhajin ahlus sunna bane in jihadi a ji a yi jihadi in an shirya wa jihadin an tsara wa jihadin da dokokinsa da ka'idojinsa in ku ba haka ba to dole ne mutane a ce su ta haƙuri a ta yi musu nasiha kuma ba ya nuna cewa shugabannin waya daidai suke ba kuskure suke a ta yi musu nasiha hatta tsarin nasiha da za a yi musu an gaya mana ya za mu yi mutum ɗaya yana shugabantanka in ka zo kai fito na fito da shi zai iya rugurguje maka duk abin da kake tafiya a kan shi bayan da za a yi shi yake da gwamnati a hannunsa yanzu wannan masallacin da kuke gani wannan masallacin da ake sallah shekara nawa wallahi in gwamnati ta ga dama za ta iya rushe shi ta mai da wani abu kuma duk abin da za a yi a gama daga ƙarshe sai dai a ce a yi haƙuri wallahi malam za su yi turancin duk abin da ko me ƙarshe a ce a je kotu har a gama sai su rushe shi me a ciki ya za ka yi kana da bindiga da za ka yaƙe su ba ka da shi to shi yasa ya kamata ɗalibai ahlu sunna ku gane manhaj na tsarin ɗa'a wa shugabanni ba wai kwaɗayin abin hannunsu ba ne yanzu ko addu'a aka ce a yi addu'a wa shugabannin nan sai mutum ya ɗauka ai ana ba shi kuɗi ne wannan tunanin jahilai ne yanzu wanda ya riga ya zama kai ba kai addu'a Allah ya baka shugaba ba ina ce da imanin naku da tsoron Allah na ku kai ta addu'a kai roƙon Allah to kuma Allah ya ga dama ya zaba muku wannan ya za ka yi addu'a kace Allah ya tsine masa albarka Allah la'ance shi sai mala'iku suka ce na'am amin sai ya zama ba fa cewa kai Allah ya cire shi ba kaga Allah ya tsine masa albarka to kaga la'ance la'antacce tsinanne ya zama shugabanka to yaya za a yi tsinanne la'antacce ya maka abin arziki bai zai yiwu ba zai ta maka aikin tsinanne ne ita azabtar da ka har ya gama ko ba abin da zai faru yanzu yanzu ka duba fa ka duba yanzu ka duba fa yanzu duba mulkin nan da ake musulmi su suka tashi kai ta wahala ka duba yadda arnan kasar nan malam suka yaƙi musulmi akan harkar shugabancin ba fa akan tsarin Allah bane amma an shigar da addini a ciki amma yau ka duba sakamakon duba bayan musulmin sun zaɓe su sun yi musu gaba ɗaya bar su firin jayin kujerar nan gaba ɗaya arna kiristoci ya bawa kuma ana kallo ka je kai sacin ka gani majority duk kujeru masu muhimmanci kaga shi dai musulmi ne kuma an ce ɗan uwansa musulmi ne amma duba kwarai kuwa ai shi yasa mutanen nan duk wanda ibi su ya saki jiki ya miƙa jiki ya bi waɗannan mutanen ai sai ya sha mamaki sai ya kunyata babu adalci sam daman ba addinin ka ake kallo ba saboda tsarin mulkin ba akan addini ta ba kai ne kake kallon addini a ciki to kai wancan da kake wannan bangaren kuma da kake yaƙi akan wannan to kai naka kuma jam'iyyar ta annabi muhammadu ce duk ba akan daidai ba ne duk akan ra'ayi ne kowa ma in fulani suka ce o kan mutulli ma mana wani kam ya ma fi wannan ya fi muni ma da waye da sauransu duk manhajinsu ɗaya tunaninsu ɗaya tsarinsu ɗaya ba su aka yi abin da za su yi muku ba su aka yi da naku ƙur'anin ko hadisin ba shi suke dubawa ba sai dai mu yi ta karaji mu yi ta duk abin da za mu faɗa a dan samu a dan rage mana wani abu amma ba tsarin su bane kwata-kwata wanda yake tunanin za a zo a yi masa daidai ko a yi masa abin da Allah yake so annabi yake so ya mafarki kake wallahi haka kuma za su yi tai da daɗi ba daɗi in Allah ya taimake ka nakan ya samu kai shikenan harka ce ta maslahar duniya kurin mas- maslahiyun ne kawai so ɗaliban ilimi yana da kyau ku gane wannan saboda da'awa saboda wa'azi kar mutum ya je ya fada wani wani layi da bai sani ba kuma ba ruwanka da wai majoritin mutane me suke faɗa ko me suke cewa da sauransu a'a ka yi abin da yake shine me shine daidai imamu ahmad ya ce ɗaya daga cikin sarakunan da suke azabtar da shi ko ma'amun ne kowa ya ce ina masa addu'a Allah ya taimake shi ya yi daidai ya ce in ban masa addu'a ba in ya lalace to ku jira eh azabtar da shi yake bala'i yake masa amma addu'a yake ya ce Allah shirya da shi Allah sa ya rinka yin daidai me laifi don kace shugaban ka Allah shirya da shi Allah ba shi Allah ya riko da hannunsa yanzu kana kiran wani ka ce Allah ya riko da hannunsa Allah ya taimake sai a ɗauka kuɗi aka baka shine wannan mummunan tunani na mutane to mai hankali kuma abin da ke tunani in Allah ya rike da hannun shugaban to ai za ku samu rayuwa mai daɗi ai zai muku abin da ke shine daidai to alal akalli ko ba komai kai ahlu sunna ne sai ka tsaya akan manhaji sai kai shiru yanzu kamar limaman da suke haramin makka da madina kullum in sun yi huduba suna yin addu'a wa shugabanninsu Allah ka shirya da shugabanninmu Allah ka riko da hannunsu akan daidai duk huduba suna musu wanda bai gane ba sai ce ai malaman gwamnati ne malaman gwamnati ne wato ina so ɗalibin ilimi mai karatu kai ya shiga layin awam su abin da sa suke yi gyaruwar shugabannin shine gyaruwar addinin su ayi in suka zama gyararru shine za su taimaki musulunci in ba musu addu'a suka zama gyararru ba to ai fada za su yi da addini yanzu ina ce a lalacen suke ake gani ana ta fama to ya kamata mu fahimci wannan zai taimaka mana kwarai Allah ba mu dacewa malai ce sun mal'a'in matu fil ma'arufi ta'atuhum mafrudatun wafa bil ahdi alladhi aqadu abin da yake nufi sannan a imma shiwa gabanni ana yi musu da'a fil ma'ruf da'a shine biyayya mafrudatun dole ne kaji dole ne a musu da'a a cika alkawarin don cika alkawari ne duk musulmin kwarai ya yi da'a wa shugabansa kada ya saba masa kamar yadda Allah ne ya ce ya yi ladina amanu a Allah wa atiyu rasul tunda Allah ya umarni ce Allah ku bi Allah ku yi manzo Allah wa ulil amri minkum isma'u wa atiyu in ji annabi wa lastu umila alaikum abdun habashi ku ji ku bi ku yi da'a ko da bawa ne ba habashi aka sa muku shugaban ku kana ala ra'sihi zabiba hadisin bukhari kitabul al aljama'a wal imama malamai sun yi sabani mene fassarar ulul amri da Allah ya faɗa tunda malamin ya ce suma al'aimatu fil ma'ruf ta'atuhum ma'furudatun ko to sai aka kafa hujja da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu wa atiiu Allah wa atiiu rasulahu ulil amri su wa ulil amr wasu suka ce ulil amr sune al umara me al umara sarakuna da jagorori al umara daga amir mai ba da umarni jagora duk wani shugaba jagora to Allah ya ce a bi su fassara ta biyu suka ce humul ulama ulul amr sune al ulama malamai annabi ake nufi wa ulul amr ati'u Allah wa ati'u rasula wa ati'u sahaba kenan su ne ulul amr wasu cewa suka yi a ayar fa abin da ke nufi abubakar da umar ne ati'u Allah wa ati'u rasula wa abubakar wa umar ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi abubakar da umar to um, ibnu jarir tabari a cikin tafsirinsa in kun koma kan ayar ya fassara ya ce ra'ayin da ya fi daidai a cikin wannan قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم suwaye ulil amr su ne waɗanda suka ce shugabanninmu jagororinmu an gane ko al'umara wal wulat wulatul umur kenan su shugabannin ƙasa su gwamnoni su sarakuna ɗina duka su ne yace saboda akwai hadisai da suka inganta بالامر بطاعه الامراء كو الائمه والولاه an ce ya da'a wa shugabanni da jagorori ya ce kuma haka ɗin shine maslaha ga musulmi idan musulmi ba su yi musu da'a ba in musulmi ba su yi musu da'a ba to za a yi samun fitina to wannan fitina ce ba a so da haka abinda ayar ake nufi kenan a cika alkawari wannan daga wafa yafi alwafa'u bil ahadi alladhi aqadu wanda suka kulla alkawari cewa sun yi alkawari za su ba Allah za su manzo Allah wala yajuzu wala yajuzu khurujun bis silahi alaihim ma aqamu ala samha'i wa iqtasadu malam yace bai halatta ba a khuruj in an ce khuruj mutum ya dau makami ya fita ya yaki shugabansa al khuruj kenan fita da makami saboda ba a san maka daidai ba ka ce bari ka yi ɗau makami ka yaƙe su wa in jaru wa zalamu ko da sun yi zalunci kuwa me yasa aka ce alkhuruj alaihim akwai abdarar azam cuta ɗaukan makami kai faɗa da shugabanka wato cutuwar da al'umma za ta yi zubar da jini da kashe-kashe da za a yi shi ya fi girma akan haƙurin da za ka yi su cuce ka ɗin ba ana zaluntar mu ba an tauye mana haƙƙi an kashe mana kuɗi an hana mu kaza an hana mu kaza to wannan haƙurin da muke yi na cutuwar da muke yi wannan haƙurin da muke da na cutuwar da muke yi shine ya fi mana sauƙi a kan mu ce mu yi zuciya bari mu ɗauki makami mu yaƙi mutanen nan azzalume ne faƙatilu a immatal kufuri innahum la aymana lahum ina fatan kuna ganewa yanzu in aka ce duk masallaci duk jama'a kowa ya fito da makami mu yaƙi azzaluman shugabannin nan za a ce eh wallahi ka jarumi ne wannan malam wallahi ka ai kaza kaza motar igwa ɗayan aka sa ta a nan titin sai ta kashe mutanen unguwan nan gaba ɗaya shi baka da makamin da za ka yi faɗa da su amma in ka kai kana da ƙarfi kana ga ka isa bismillah to ko da kana da ƙarfin musulunci bai so ya asarar ranka kai in yau ba su yi adalcin ba ka sani ko cikin jikokinka da 'ya'yanka in kuka kafa musulunci watakila a zo a yi idan ka je aka yi asara ka ba abin da nake nufi abin da shari'a take nufi da aka ce kada a yi wato saboda akwai wanda kawarija da ba sa ganewa ko wasu 'yan bid'a ko saka 'yan zafin kan addini da aka ce kar a yi huruji kar a fito na fito da shugaba ba wai an yadda da abin da suke yi ba ne ba nuna goyon baya ba ne a'a maslaha ne da na fita aje a kashe ni a kashe min mutane a tsayar min da kasuwa ta a rushe min masallaci na a yi min kaza a yi min kaza to ai gwandan haƙura in zauna a cikin wannan yanayin da nake ciki a ci gaba da lallabawa a haka in sun yi ba daidai ba a yi musu faɗa a musu siya su gyara na gyarawa su rage na ragewa Allah sa kuna gane to shi yasa suke cewa wa in jaru wa zalamu ko shugaban ka yayi zalunci yayi abin nan yanzu ku duba Hajjaj mun sha karanta tarihin Hajjaj Hajjaj shugaba ne musulmi amma zalimi shugaba musulmi amma zalimi shi ya kashe ibn Umar fa wallahi mashayin giya ya sha giya ya zo ya hamun bari ya hudu ba mana akwai ciwon da ya wuce wannan kuma ya zo ya kadi kamata sala a tayar mai ikama asuba ya yi musu raka a hudu akwai sahabbai fa a bayan su suke bin sallah i in kai masa kuskure kashe ka damar shi ya yi hajjad da ka yi fito na fito da su kawai yanka ne kawai wallahi akwai shekarar da wallahi mala aka ce a kwararo a layin unguwa za ga jini yana yana bin kwata kawai duk na mutane ne ba kuma abin da zai faru ai mulki malam shagen abu ne malam in mutum ya rike wannan kujerar mulkin kai umarni fa zai bare ce ai kaza kuma aje ai amma wallahi haka suka yi ta haƙuri da shi to mun ka kwatanta wasu abubuwa ya zaga da sauki da sauki da sauki a wasu abubuwan da sauki mu ribar mu za su bar mu mai sallah mu yi karatun qur'ani mu yi wa'azin mu har ma mu zazzage su a wa'azin su kyale mu ko gobe ma ba za a da a zaɓe su ko da ya ma gama a wannan tenuwar ya zai yi da kai amma akwai inda yanzu barin gaya muku ko saudiya nan da kuke gani shugaban saudiya na yanzu yaron nan wallahi a mota haya wai ka kira sunansa kana hira ai kana jin tsoron kawai za a tafi daga yayi ko nan misra nan egypt din nan shugaban kasar egypt abdul fattah al-sisi ko ɗalibai ko sisi za su faɗa ko wani abu ko hira za su yi ko da larabci sai daga sai suna cewa mai garin saboda mutane ne malam ba kyau ga bala'in security da suka zuba don kare mulkinsu da ra'ayinsu sai a ɗabi masu shara a unguwa sama da mutum ɗari amma saba'in a cikinsu da security ne wallahi duk aikin shi suke yi masu gadi a masallaci a wuri sai ga kama mutum abu nan wallahi ma'aikaci ne ko kuna biyansa a masallaci shi kuma ce yana biyansa 'yan sanda sai su cire kayansu 'yan sanda sai su shiga su ɗauki motoci suna haya suna jin ra'ayin mutane wallahi a ina kake ne ya kaza me kake yi ne me kake sayarwa nan kamar nawa kuke samu kuna da kuɗi ne kuna kaza ya ra'ayinka akan wannan a ta bugun cikinka ka faɗa lalaji musiri su zo su naɗe ka kuma in sun tafi da kai sai dai a neme ka a rasa ba ma wanda zai kai duk inda za a je police station sai a ce ai ba a san da kai ba a san ka zo ba ba sai ka san ma ana nan ba ba sai an san kana nan ba mutane da yawa sun bata malam kisa kawai suke suna nan kuma kasashe irin wannan ba ɗaya ba ba biyu ba barkate na rantse muku da Allah ɗaya to wallahi ba manhaji mai daɗi akan shugabanci tafiya akan tsarin shugabanci irin manhajin ahlus sunna ya tsare jinin mutane ba wai tsoro ba ne maslaha duk ranar da aka samu karfi aka samu fawa bismillah amma ina karfin akwai dalilai da yawa akan adamul khuruj rashin halaccin khuruj din cikin alkur'ani cikin hadisin manzon Allah sallallahu dama annabi yace satakunu umara fa ta'rifuna wa tunkirun wa man arafa bari'a wa man ankara salima walakin man radiya wa taba qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallu za ku samu shugabanni za su yi ta muku abubuwan da ku sani a shari'a mai kyau da kuma abin da ba kwa so za ku same su wanda ya sani ya kubuta wanda ya inkari in an ce inkari ya musanta bai dau makami ba shi ma dai ya zama salim salim bai da damuwa amma kana biyayyan kuma da yadda abinda ake so sai dai ka bi amma ba wai don ka yadda ba da yawa akwai abubuwan da ake samu muna yi muna bi ne ba wai don mun yadda ba ba don mun yadda ba suka yi ta kafa mana doka suka hana musallar juma'a suka hana mu zuwa jam'i akan abin da sun san ƙarya ce kuma gashi nan ta tafi su da kansu sun ƙaryata amma lokacin ka fito kace sai ka yi yaya a garin nan wallahi akwai inda muka je wani ƙauye can lokacin da ba a salar juma'a nan muka tafi wani ƙauye mu je mu yi sallah wallahi tallahi muna sallar nan jami'an tsaro suka zo suka kewaye mu da yan sanda da waye na ce abin mamaki wallahi ni din nan a cikin kwarin kunya ne sallar juma'a na ce gwanda dai akan in ce ban juma'a ba ba na fatan in zan wata rana da ban juma'a ba na rayu akan wannan tsinanniyar cutar corona sun sani su suka yi ta suka turo ta saboda biyan bukatar siyasar duniya kurin suka yi tada malamai fada a junansu wani ya zo ya dai yana ta kamar kamar daga gidan annan muhammadu yake tsabar goyon baya da wasu analysis da wani sharhi na iska in ka zo kai ko wa'azi ka zo kai abu nan sauransu sai a mai da kai kamar wani daban ne aka yi ta nemo ayoyi da hadisai aka yi ta goyon baya saboda son zuciya to ya za ka yi haka suka ce a yi in wani ya harbe ka in wani ya buge ka su suke da mulki hannunsu Allah ya sauyi suka ce ma za mu yaƙe su ba ya manzan Allah mu ga abu ba daidai ba ce a matukar ana sallah sun bar ana sallah ko a kamo fi kuma sallah wannan hadisai a fili suke na nuna cewa kar a yi kuruji a yi fito na fito da wani shugaba don kar ba a kashe ko a zubar da jinin wasu su mutu a banza su je su yi ta kashe wanda ba san hawa ba san sauka ba malaman alu suna suka ce wa nahyu anil khuruji ala a'immatil jawr hani akan fito na fito ga shugabanni azzalumai amru ne muttafaqun alai inda ahlus sunnati wal jamaa an yi ittifaqi a wajen ahlus sunna wal jamaa ba a fito na fito da me da shugabanni dole a yi haƙuri haka shekul islam ibn taimiyya ya faɗa allah ya masa rahama ya ce wal mashuru min mazhabi ahli sunna annahum la yarawna al khuruja ala al a'immati wa qitalihim bis sayfi wa in kana fihim zulmun yace sananne ne a mazhabin ahli sunna ba sa ganin ayi fito na fito wa shugaba a yaƙe shi da takwabi ko da ku azzalimi ne yana rayuwa akan zalunci kana kallo yana zalunci ba za ka iya kawarwa ba da haka kakka rike makami don ba ka cancanta ka rike makami ba shugabanci ba za ka iya rayuwa ba ko mummunin shugabancin kuma ko arne ne shugaban dole sai akwai idan babu kana tafiya wani kato da ya fi ka karfi zai tsaya maka duka ya kwace mashin ɗinka to ai ba shugabanci idan babu gidan da kake zaune kawai wani zai haɗa karfi tunda rayuwa ce babu shugabanci ya zo ya ce sai ka fita ka bar masa gidan nan kuma ya tare a gidan kuma ya maka shegen duka in baka yadda bai kashe ka to ina za a kai shi saboda ba shugabanci matakka wani zai zo yana kana kallo da ya ga yana son ta sai ya kwace ta yanzu me zai hana wani ya kwaci matarka ina ce dan tunanin akwai hukuma to tunda babu hukuma ka ce kar a bi su saboda azzalumai ne a zo a yaƙe su a faɗa in ƙasar ta baje babu shugabanci matakka ba za ka iya rigya ba 'ya'yanka wani zai iya kwashe su shagonka idan ka bude wasu za su haɗu kawai ƙarti mutum ashirin su maka shegen duka su fidda kai a cikin wasu cigaba da zama to ai babu wata police station ba wata charge office ba sani ku kuna gane illar shi sa shi shugaba ko kafiri ne gwanda akwai shi to amma masu karancin tunani yan ustazai masu ba ni sunan shi masu zafin addini da rashin ganewa ma al'asafi shadid mutum yana da hadda qur'ani yana abin da sai zama bai da gane abubuwa kuskure ne duk abin da zaka je ka kai ya hana ka ibadar da sallar da al'ummar taka ba wai kai karan kanka zaka duba ba bala'in da zaka jawo al'ummar ka da zai same ta me amfanin shi babu in babu ba shugabancin nan ba wani wanda zai zo ya maka wani asibiti ka je ka kai iyalinka a duba babu ba wata makaranta da zaka kai yayanka in dukiya ke gadara ka tara duk wani abu da zaka yi tsari ba zai yi ba ai ba shugabanci ko yanzu masallacin nan ai akwai wanda ba sa son sa akwai wanda san su yau a rushe masallacin nan to inda babu mulkin ko da na zalunci ne da ba mulkin to za su iya hada karfi sai dai ayi mai karfi ya kare kayan shi yanzu ku duba libya yanda ake rayuwa yanzu a libya jihohi bangare ko suke rike garurukan su kowane gari kowane state sai dai kawai su hada kai su rike bindigogi suna kare state din su kamar a ce kano tana kare kano dinta jigawa tana kare gaba amma ba shugaban kasa ko ƙasar ta rabu waɗancan suna bin wancan waɗancan suna bin wannan haka ake ta zubar da jini ana ta kashe kashe yanzu ku duba sudan da aka lalata tsarin shugabancin wasu suka yi kuruji suka fito na fito da shugaba dubai da ƙasar ta lalace dubai da aka kashe talakawa dubai da aka kori ɗalibai dubai da aka yi sace-sace dubai saboda babu shugabanci yau din nan wani yake gaya ce wani duk wani ɗalibi da ya ta barbaro daga sudan yake da mota ko yake da babur ko yake da wani abu ya tabbatar in an koma ma bai da shi duk yan iskan gari sun sace saboda ba mulki ba shugabanci yanzu mai hankali zai goyi bayan kuruji wai ka ce wai dan wani ya yi zalunci ko ya kwaci mulki bai ci ba a je a yaƙi a zubar da jini a yi waye waye fauda ce yanzu ku duba ko siyasar nan da ake yi ɗarɗarɗin da ake a ce za a yi kaza za a yi kaza ku duba yadda in iska suke rike abin nan a garin nan ni din nan ina limami a nan masallacin akwai ran nan na buga mota ina so zan je zan ɗebo su littattafai na an kamo daga daga misra zan je nan nan nan nan gwaran dutse wallahi kasa zuwa ne yan uwa suka ce malam kakka je wurin nan ka je komai zai iya faruwa yan sanda duk sun gudu a'a amma yan sanda na watakila ka ce ai kaza ne ai kaza ne ai ba akan alkurani suke ba haka na haƙura ina ji ina gani nan tal'udu yan iska sun haɗu kawai da makami da sanda da menene duk wanda ya zo za a yi to wannan shine rayuwar fauda da ka kula kula sosai duk abin da ka ji an ce malamai sun tafi akan a yi shi to a yi kar ku biya yan hayaniya wani wai wani wai jarumta ne ya zo yana zage zage ko yana tsinuwa ana masa su waɗannan masu cewa Allahu akbar Allahu akbar kayi jarumta kayi kaza ko ka zagi wani ko ka faɗi kaza rana ɗaya rana ɗaya rana ɗaya nan za a zo a ɗauke ka yanzu ni da nake muku wa'azin nan zan gama wa'azi na tas ku tafi gidajen ku dare ɗaya za su iya zuwa da mota su buɗe ƙofar nan ko na kule ta su bankare ta su ɗauke ni su tafi da ni wa ya isa ya ɗauko ni a cikin kun san ma ina aka kai ni ba ku sani ba mota ɗaya to me jarintar a cikin mutum ya zo ya faɗi abin da yake ya yi asara wa iyalinsa ya yi asara wa ɗalibansa ya yi asara sai ka yi haƙuri abin da za ka iya yi ka gyara wanda ba za ka iya gyarawa ba sai ka bari kuma ita da a wannan kuke gani akwai nunar hankali komin ilimin mutum akwai shekaru akwai abin da wallahi azimu ina gaya muku da ni dinnan da nake wa'azi na faɗe shi amma yanzu wallahi shekaru na ba zai bari in faɗe shi ba sai dai wani na ƙasar da ni ya faɗa amma wallahi ba zan iya faɗa ba saboda me I am matured enough akan wannan abin amma fa da na faɗe shi wallahi kuma gani nake duk wanda baya faɗa matsoracin banza ne kawai akwai nunar hankali da da kuma experience da sani da gane kaza da sauransu yanzu malami ne fa a nan kasan fa shek mayo balwa ake ce da shi wani babban malami ne a jihar adamawa wallahi malam tun da aka ɗauki malamin nan malam ba wa'azin ƙasan da ba a yi ba ba caccakan da ba babu zage-zagen da ba barazanar da ba komai wallahi har yau har gobe ina magana da wata yasa wallahi ba san inda yake ba sun raba gadon uban ba za su raba ba ya mutu bai mutu ba ba a san ina yake ba a ruwa aka jefa shi a kurkuku yake a daure kaza kaza wani ya ce ya taba shiga kirikiri ya je ya gano wani mutum yana bayani ya ce sunansa kaza amma ya zama tsoho ya yi furfura yanzu ya gaji bai mutu ba ana tsammanin shi ne ba shi ba ne kaza yaro ne fa wani yaro ya wani laifi aka kama shi daga ƙasar masar suka kamo shi ta hanyar security aka zo da shi nan najeriya asali yaron ɗalibi ne mutumin kirki ne bai san hawa bai san zakawa matarsa da samin naje naje masar kin da kungiyar ɗalibai suka mun magana na ce bibiya na ce bibiya waɗanda suke kan ƙarshe a wajen kama mutanen shugaban ya ce malam kenan allah saka da alkhairi ce wallahi sai dai a haƙuri ya ce a haƙuri malam ya ce a haƙuri ba zan iya ce ma yana nan baya nan ba za a cire shi za a kaza ya ce kawai dai a yi haƙuri ya ce a yi haƙuri bai ce mun an kashe shi ba bai ce mun baya rayuwa bai ce kaza ce kawai iyalin su ci gaba da haƙuri da addu'a wallahi mutumin nan malam lamba ɗaya ne kuma wallahi ya isa duk abin da ya kama wallahi ina da matsayin da insha Allah ba zai saba mun abin da na ce ba wato ku lura da wani abu ɗalibai mu rinka tunani akwai abin da wallahi ina gaya maka fitina ce bai da amfani bai da amfani ya kamata ɗalibin ahlus sunna ya zama yana da muwazana yana da saiti a cikin lamarin shi hauka ba ba ta mu bace mu me muka fi so mu yi da'awa mu karantar da mutane a ta ganewa a ta ganewa shugabannin nan muna mu gyara wanda ba za mu iya mu ta yi wataƙila jikokin mu za su kafa daula islamiyya din cewa kai dole sai a zamani na dan na zo ina wa'azi yau ina karatu ina zafi ina kaza dole shari'a sai an yi ta a zamani na ni da ni a'a waɗanda suka mutu suka riga ni suka fi ni su ba ya zamanin su ba sai me haka ka iya abin da za ka iya yi ka gina ƙasa ka tafi ko ka mutu watakila a zo daga baya a yi da haka ibn taymiya ce kama dallat ala dhalika al-ahadithu sahiha al-mustafida an annabi haka hadisai suka zo sahihai mashhurai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li anna al-fasada fil qitali wal fitna barna a cikin yaƙi da fitina a'zamu min al-fasad al-hasili bi zulmihim wallahi barnan nan da kashe mutane da za a yi ji ibnu taymiya yafi irin fasadin da za a zauna a cikin zalincin su su taimaki shan giya su su taimaki zalunci su yi duk abin da za su yi biduni qitalin wala fitina kana gani a taimaki a taimaki kwaya a taimaki yan iska a taimaki yan wasan kwaikwayo a taimaki yan bal a taimaki yan kaza a ƙi taimakon addini kana kallo ƙasar ka ce kuma shugaban musulmin ka ne dan uwanka ka yi haƙuri ka daure a haka ka cije shi ne ya fi alheri akan ka ziga mutane su ɗau makami su je su shiga yaƙi mutane a zo ana yaƙi ana kwana a daji ana ɓuya a daji yaƙin da za ka zo baka isa ka fito cikin gari ba a zo ana farauta ka kamar bera da gafiya yanzu akwai mutanen da in an gan shi yanzu a nan titin report za a yi sai an shi an kama shi me amfanin wannan rayuwar a ina addini ya ce kai irin wannan rayuwar a ina yanzu za mu zo ne mu taro rikici duk sai mu ce duk mu koma daji mu je mu rayu da ku muna daji muna kawo farmaki a'a muna ciki dai muna kai farmaki da aya da hadisi kwarai kuwa mu yi karatu mu je kasuwa mu yi ibada mu yi da'awa ya fi akan cewa mu zuciya mu ɗau makami mu shiga daji muna ɓuya muna rayuwa cikin kura da zaki a cikin dawaki ana bin mu ana kashe mu a wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne allah shiga na da mu haka ibn ce fala yudfa أعظم الفسادين بالتزام أدناهما يجي أما إذا أظهر الكفر البواها فقا تلو أئمة كفر حيثما وجدوا أما إذا سك بين كافر شيء أبيلي كما سشي كدين صلى كما زوا تشوشي كدين صلى كما gunki a hana ka ibada an bayyana kafirci karara to a lokacin kuma sai a ce kowa ya fito ko mu ko su amma alhamdulillah yanzu muna sallah muna azumi a ce wai sun hana mu ibada a ce dokar ƙasa ta ce ba za a yi sallah ba ba za a yi azumi ba ba za a je aikin hajji ba to nan kuma nan ne za a fito a ce to kowa fa sai dai zo ya nemi shahada kuma faqatilu a'immatal kufri haka malamin ya faɗa ya juzul khuruj ala a'immatin kenan fi hala wahida ashe khurujin ya halatta a yi shi a wani hali guda lokacin da aka yi izharul kufr as-sarih al-bayyin wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da ya hana mu mai khurujin kuma shi ne ya ce nan kuma yanzu za mu iya yi illa an taro kufran bawa'an nan sanannen abu ne cewa imam wanda za a ce da shi imam a musulunci ya kamata ya zama musulmi saboda ahdafu din al-islami manufofi na addinin musulunci ba za su taɓa tabbata ba akan shugaba in ba mai sallah ba ne ba dole ne ya zama musulmi dole ne ya zama wanda ya imani da allah to wannan in allah ya taimake muka samu shugaba musulmi ba fasiki ba ba fajiri ba ba zindiki ba to wannan musulmi suna cikin ni'ima to amma in aka wayi gari aka zama imam din ya zama kafiri to kanal islamu fi khatar duk lokacin da shugaba ya zama ba musulmi ba to musulmi su sani addininsu yana cikin hadari sai abin da allah ya yi watakila watakila watakila watakila idan musulmi suna da ƙarfi a da yadda aka faɗa in musulmi suna da ƙarfi wannan tsarin musulunci lokacin suna da ƙarfi in musulmi suna da ƙarfi to wajibi ne su canja wannan imam ɗin daga kafirci su naɗa musulmi ya jibu yajibu taghyirul imami bil quwwa wannan shine asali asalin imam na musulmi ya kamata ya zama musulmi idan ba musulmi ba ne in musulmi suna da ƙarfin da za su iya cire shi su ɗora musulmi to su ɗora musulmi wannan kuma a wala hada ijma'il umma amma kaji sharaɗin in suna da me ƙarfi wannan imam da yake tafiya akan tsarin musulunci da aya da hadisi gwamnatin da take tafiya akan shari'a ke nufi ba wai gwamnatin demokaradiyya ba yanzu idan ka ce shugaban kafiri ne bari ka cire shi ka kawo musulmi shi musulmi in ka ajiye shi kuma qur'ani zai dauko iri ɗaya ne ai na gaya muku amma dai duk da haka za mu fi son amma ka sani fa shi wanda zai zama shugaban naka a yanzu ko da ba mai sallah ba ne kundin tsarin mulkin dai wanda za a ba kafirin dai shi za a ba musulmi kuma sai ya yi rantsuwa zai kare wannan constitution din kafiri ya zo da bible musulmi ya zo da me ƙwar'ani to in babu fa in babu ƙarfi sai a haƙura shi yasa hafiz ya faɗa a wancan hafiz ibn hajar ce shugaban da aka ɗora musulmi kafiri ya ce innahu yan'azlu bil kufri ijma'an kawai yana zama kafiri in dai kafiri ne yan azurbi automatically kawai ya zama ba shugaba ba a fitar da shi kuma wa yajibu ala kulli muslimi alqiyamu bi zalik kowane musulmi ya kamata ya yaki ya tabbatar sai an kafa shugaba musulmi yace faman qawi ala zalika falahu thawab wanda ya samu karfi akan haka yana da lada wanda ya mudahana ya fito ya dan boye boye da munafurci haka dan raba kafa fa alaihi al-ism yace wa man ajaza wanda ya gaza kuma wajabat alaihi al-hijratu min tilka al-ard wanda bai zai iya ba sai hijira ya bar wannan kasar ya tattara ya koma ya faɗa a sharhin hadisin ubada ibn samit wa idha waqa'a min as-sultan al-kufr as-sari' fala tajuzu ta'atuhu fi dhalik duk shugaban da ya bayyana kafirci karara ya ɗora mutane a kai to ba za a yi mai da'a ba da'an duk da aka ce abu shugaba ana bin sa ne akan me fil ma'ruf bal in yazo da kafirci ya ce ai to tajibu mujahadatu liman qadara alaiha wajibi ne ai jihadi a yaƙe shi amma gawa ga wanda zai iya Allah ya mana afuwa sai babu wujubu an-nasihatu fi dini